الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم اللي خلقكم من واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد عباد الله وقد روى البخاري رحمه الله تعالى حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سبعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وقال النبي المصطفى إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله محب عفيف ناشئ متصدق وباك مسل والإمام بعدله عباد الله وتذات شجاع الدين المسلم تنبيت daga ina take daga ina? aba to ita take so ta shiga musulunci ko ne mata dole ba wanda ya mata dole da yaddarta da amincewarta to zan gaya mata kalmar shahada sai ta faɗi abin da na faɗa ashhadu ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu أن محمدا رسول الله kin ce daga yau na amince ba abin bauta bisa cancanta sai Allah kin yarda da haka kin ce kin amince annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci kin amince da haka wani addini kike yi a da to kin yadda annabi isa ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne kin amince to me sunan ki na da wani suna ne hindin to a ci gaba da kiranki hindin ko kina so a mayar miki da wani sunan halimatu ta ce maimakon sunanta na da a cire mata wancan sunan a sa mata halimatu to daga yau za a dinga kiranki halimatu abin da ya hau kanki yanzu na gaggawa za mu haɗa ki da mata yanzu za su je su koya miki yadda za ki wanka ki tsefe kanki ki wanka sannan kuma da niyyar kin shiga addinin musulunci sai su koya miki yadda za ki sallah yanzu a zahar daga baya kuma sai mu je wanda za a haɗa ki da su su dinga koya miki karatu Allah ya tabbatar da mu da ke addinin musulunci rawal bukhari رحمه الله تعالى حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه قال النبي المصطفى إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله محب عفيف ناشئ متصدق وباك مسل والإمام بعدله عباد الله إن هؤلاء السبعة قد علموا عملوا أعمالا من الثواب من أنواع الطاعات والطاعات إما أن تكون بين العبد وبين ربه أو بين العبد وبين الخلق فإذا نظرنا إلى هذه المذكورة السبعة في الحديث فإننا سنجد أن منها ما يكون عبادة بين العبد وبين ربه فقط كالذكر ذكر الله خاليا والقلب المعلق في المساجد والبدن الناشئ في عبادة ربه والعبادات المتعلقة بالخلق العدل في الرعيه ومحبة الإنسان المسلم لأخيه المسلم والصدقة والعفة فإذا أعمال المعروف منها ما يكون مع الله تعالى فقط ومنها ما يكون مع الخلق أيضا يراد به وجه الله عز وجل عباد الله وهذا ظل أمر مهم جدا لأن الشمس تدنو يوم القيامة من رؤوس العباد فيغيب أناس في العرق ويبلغ العرق من الناس على قدر ذنوبهم فمنهم من يغمر العرق ساقيه وقدميه ومنهم من يغمر ساقيه إلى الركبتين ومنهم من يغمره إلى وسطه إلى سرته وحكويه ومنهم من يبلغ به ثدييه ومنهم من يغمره إلى أنساف أذنيه ومنهم من يغرق في بالكلية في الأرق فيكون الذين يستذلون بذل العرش في مأمن من هذا الأرق وهذه أهمية ذل لأن الحر يوم القيامة ناتج عن ثلاثة أشياء أولا الشمس التي تدنو من رؤوس العباد ثانيا ازدحام العباد مع بعض في أرض المحشر ثالثا زد على ذلك أن النار قد جيء بها لها سبعون ألف زمام على كل زمام سبعون ألف ملك وجيء يومئذ بجهنم عباد الله أظل هنا ما المقصود به يظلهم الله تعالى في ظله قد ورد في أحاديث أخرى منها ما ورد في سنن سعيد بن منصور بإسناد حسن سبعة يظلهم الله تعالى في ظل عرشه فإذا ثبت هذا الحديث فيكون من باب تفسير الدليل بالدليل فيكون من باب تفسير الدليل بالدليل ولا شك أن ظل أن ظل العرش ظل عظيم يأوي إليه هؤلاء في كنف الله تعالى والعرش أكبر المخلوقات فظله ظل عظيم ظل بارد في كرامة ونعيم من الله تعالى على عباده الذين اصطفى بكرمه ومنه ورحمته وعفوه سبحانه وتعالى فوائد هذا الحديث أولا ذكر شيء من أهوال يوم القيامة ثانيا الفائزون بالظل والوقاية من حر يوم القيامة ثالثا فضل الإمام العادل رابعا أهمية النشأة على العبادة خامسا ثمرات التعلق بالمساجد سادسا أوثق عرى الإيمان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله سابعا فوائد الإفة عن الحرام ثامنا فضل الصدقة وثواب إخفائها تاسعا ثمرات البكاء من خشية الله اللهم نسألك الهدى والتقى والإفاف والجنى اللهم اجعلنا من أهل ذلك يوم القيامة استغفروا ربكم ثم توبوا إليه الحمد لله على إحسانه وفضله وكرمه وتوفيقه والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد عباد الله خطبا متونا ماكو تاشافي wani hadisi wanda imamu bukhari da muslim da imamu ahmad da sauran manyan malaman hadisi suka rawaito shi daga abin huraira ta Allah ya ƙara masa yarda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bakwai Allah zai sa su a cikin inuwa cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa tasa na ɗaya shugaba mai adalci na biyu matashin da ya taso a cikin bautar Allah tun da ya taso ƙuruciyarsa yarintarsa samartakarsa akan abin da Allah yake so ya rayu na uku wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid da mutumin da zuciyarsa take rataye a masallaci ba abin da yake sha'awa irin a kira sallah duk abin da yake yi ya ajiye ya taho masallaci wa rajulani tahabba fillah da mutum biyu da suka nuna wa juna kauna saboda Allah ijtama'a alai suka haɗu akan soyayyar Allah wa tafarraqa alai suka rabu akan soyayya dan Allah wa rajulun qalabat humra'atun da wani mutum da wata mata ta neme shi da alfasha ko ta neme shi da lalata ko da baɗala za tu mansubin wa jamal ma'abociyar matsayi da kyau ta ruɗe shi da kyanta da matsayinta ta nemi su yi lalata ya ce yana jin tsoron Allah wa rajulun ta saddaka bi sadaqatin da mutumin da ya yi sadaka a ɓoye ya yi sadaka ba wanda ya san ya yi wannan sadakar sai Allah ya ɓoye ta ta yadda hannunsa na dama ko hannunsa na hagu bai san me hannunsa na dama ibayar ba wannan ya kamata kowane musulmi ya zama yana da wani ƙoyayyen aiki tsakaninsa da Allah wanda ba wanda ya san yana wannan aikin sai Allah kaɗai akwai ayyukan da ake yin su a fili domin wani ya gani ya koyi da kai akwai kuma aikin da ake so ka ɓoye kada kowa ya san kana yi sai Allah da ya halicce ka tsakaninka da shi kawai da kuma mutumin da ya ambaci Allah ko ya tuna Allah ya tuna girman Allah ya tuna buwayar Allah ya tuna ikon Allah ya tuna soyayyar Allah ya tuna rahmar Allah ya tuna azabar Allah har wannan ya zuban masa da hawaye lokacin da yake hawayen nan babu kowa a gurin daga shi sai Allah kawai waɗannan guda bakwai za su tsira daga tsananin zafin rana daga tsananin huci da tururi wanda zai kaure ranar alkiyama waɗannan bayan Allah ko waɗannan siffofi guda bakwai za a iya samun mutum ya haɗa su shi kaɗai duka bakwan za ka iya zama shugaba mai adalci ko a gidanka ka zama shugaba mai adalci ga matanka ka zama shugaba mai adalci ga 'ya'yanka ka zama shugaba mai adalci a unguwarka ko a lokal gamman ɗinka ka zama shugaba mai adalci a jiharka ko ka zama shugaba mai adalci a ƙasarka ko a kamfaninka ko a wajen aikinka domin adalci abu ne da ake nema daga kowa ka yi wa kanka adalci ka yi wa matanka adalci ka yi wa 'ya'yanka adalci ka yi wa waɗanda suke ƙarƙashin ka a ofis adalci ka yi adalci a inda kake mulki a ƙaramar hukuma ne ko a jiha ne ko a ƙasa ne wanda duk ya mutu yana adalci al'umma suna yabansa da adalci ranar alkiyama ba zai shiga rana ba Allah zai mai da shi inuwa Allah ya sa muna ciki da kuma saurayi da ya taso a cikin bautar Allah rayuwarsa kaf ina ka fito neman ilimi ina za ka neman abinci ina za ka babana ne ya aike ni daga ina kake daga wajen babata nake ina za ka sada zumunta ina ka fito daga makaranta ina za ka majalisi ina za ka wurin sallah ina za ka ɗaurin aure za duk harkarsa ta Allah ce har ya tsufa haka wannan za a ce tashi ka koma inuwa ranan nan ta alkiyama ba za ta dake ka ba da mutumin da zuciyarsa ta damu da masallaci ko dai ya sai fili a gina masallacin ko ya zo ya gina masallacin ko ya sa fitila a masallacin ko ya sa abin shimfiɗa a masallacin ko ya kawo ƙur'anai masallacin ko ya sa injin da ba za a ba masallacin haske ko ya zo ya famfo ko rijiya a masallacin ko kuma ya zo ya sallah a masallacin ko ya zo ana majalisi ya zo ya saurari karatu a masallacin ko ya dinga kishin ci gaba da rayuwar masallaci wannan shi ma tunda harkarsa ta Allah ce tafi damunsa Allah zai ce taso ka koma inuwa ka zauna taron siyasa ake da an kira sallah zai ce mu je mu sallah kasuwanci ake zai ce mu je mu sallah mitin ake zai ce a tafi a yi sallah da an ce Allahu akbar ya rikice kenan sai an yi sallah sannan hankalinsa zai kwanta wannan shi ma ya cancanci ya fita daga rana ya koma cin ino al'arshi abin da ya kawo zafin rana ya kawo zafi mai tsanani a ranar alkiyama abu uku ne na farko Allah ya sako da rana ta dawo mil ɗaya tsakaninta da kan mutane masana ilimin geography suna gaya mana cewa yanzu akwai sama da mil miliyan casa'in da uku tsakaninmu da rana mil miliyan sau casa'in da miliyan uku to za a dada ita mil ɗaya ka wannan zai sa kowa zai nutse a guminsa gwargwadon yawan sabansa wani guminsa zai zo masa idan sau a cikin gumi yake amma idan sau wani guminsa ya zo masa har zuwa ƙauri wani guminsa ya zo masa gwiwa wani guminsa ya zo masa maɗauran wando wani guminsa ya zo masa iya kan mamansa wani guminsa ya zo masa wuya wani kuma ya nutse yana fundin fundin a cikin guminsa gwargwadon yawan laifinka da saɓanka abu na biyu da ya kawo zafi a ranar kiyama shine cakuduwan mutane da gauruwa da matsatsi matsuwa da aka yi mai tsanani domin an tashi kowa kuma a fili ɗaya ji an rushe gidaje an rushe inuwoyi an rushe hanyoyi babu komai sai wannan filin da za a haɗu da ka wannan cakuduwar da gauruwar da matsatsin da turmutsutsin shi kansa ya haifar da zafi sannan na uku za a zo da wutar jahannama waji a yau ma'izin bi jahannam jahannama za a yi mata linzami dubu saba'in kowane linzami ɗaya mala'ika dubu saba'in ne yake rike da shi saboda haka wannan zafin kusancin jahannama da mutane shi ma ya ƙara wa wannan rana raɗaɗi da zafi to sai Allah ta'ala ya ce a kwashe waɗannan mutanen daga cikin rana a mai da su inuwa haka mutum zai iya zama duk waɗannan sifar ya sifatu da ita sannan da mutumin da ko mace ko namiji wani ya nemi alfasha wata ran namijin ne yake neman macen zai yi alfasha da ita wata ran matan ce take neman namijin za ta yi alfasha da shi to kowanne sai ya ƙi domin kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan aka neme ka kaki domin ka yadda shine sako yake faruwa aka macin hanci da rashawa ne annabi ya tsine wa mai karba ya tsine mai bayarwa domin biyan su suke yin cin hanci in ɗaya ya ƙi to abin ba zai yi ba in aka ce kawo kace na ƙi ko aka ce ungo kace na ƙi karba shikenan magana ta mutu to da haka idan za a yi zina sai an samu mutum biyu wacce za a yi zinar da ita da wanda zai yi zinar da ita to idan ɗaya ya ƙi to magana ta tashi in ta ce zo ni ka ƙi ko ka ce zo ni ta ƙi to shikenan ɗaya daga cikin ku ya kori sha'awarsa ya ga girman Allah ya fifita son Allah kan sha'awarsa shi ma wannan jarumtar da yayi da yakin da ya ma shedan laifi ya zo masa a lokacin da wato zai iya aikata laifin ya bari saboda girman Allah za a ce tashi ka koma inuwa al'arshi da mutumin da wato yake yin aikin ɓoye an ce akwai wani cikin tabi'ai yakan ciyo gari da yake da ba a sai da masara haka sai a niƙa ta ta koma gari dawa a niƙa ta ta koma gari gero a niƙa shi ya koma gari to garin ake siyowa a kasuwanni to sai je ya auni garin kamar buhu guda sai ya zo ya ɗaɗɗaura da daddare sai ya bi gida-gida na waɗanda ya san talakawa ne ko marayu ne ko zawarawa ne da aka mutu aka bar su da yaya sai dinga raba musu amma ya ɗaure fuskarsa yadda ba za a gane waye ba ba a san wa yake raba wannan gari ga waɗannan mutane ba sai bayan mutuwarsa an zo za a yi masa wanka sai aka ga dabbara dabbara a bayansa kuma aka ga jama'a sun ce an daina kai musu wannan abincin to sai aka gane ashe wannan mutumin shine yake ta wannan aikin alherin ba tare da an sani ba ya kamata ka ɓoye wani aiki ko aiki ɗaya ne cikin ayyukanka kakka nuna wa kowa kakka bari kowa ya sani sai tsakaninka da Allah an ce akwai wani mutum mai hali yana wata sana'a da yake samun kuɗi da yawa amma ko ba taɓa ganin ya yi kyauta ba ko ya yi alheri ba jama'a suka dinga zarginsa suka dinga faɗan munanan maganganu a kansa to amma akwai wani mutum mahauci a garin kullum sai ya yanka shanu biyu ya raba wa mutane naman kullum sai ya yi haka sai jama'a suka samu wannan mai arzikin suka ce wai kai baka da zuciya ta yin alheri kai baka da tausayi ga wancan mahauci ne amma Allah ya masa arziki kullun sai ya sai shanu biyu ya yanka ya raba mana naman kai ko gashi Allah ya maka arziki amma ba mai cin arzikinka sai murmushi ya shiga gida suka suka zazzage shi suka la'ance shi sai bayan ya mutu wasu ma suka ki zuwa jana'izarsa aka zo aka jana'izar sa aka binne shi gobe sun je layin nama sai mahauci ya fito ya ce musu yau fa ba nama suka ce kamar ya ba nama ya ce ai shanun da kuka ga kullum ina yankawa guda biyu ana raba mutane na wancan alhajin ne shi yake siyan shanun nan kullum zai bani kuɗi in siyo shanu biyu a yanka a raba muku amma ce ka in gaya wa kowa shi yasa kuka ɗauka ni nake muku ni ma biya na ake nake yanka muku yau ya rasu kun daina cin nama sai jama'a suka fashe da kuka bayan sun gama la'antarsa da zaginsa shi yasa ba a so in baka ga mutum ya yi wani aikin kirki ba ka dinga la'antarsa kana zaginsa ba ka shina ba ko yana da wani ɓoyayyen aiki da yake yi tsakaninsa da Allah saboda haka wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a fito da shi ranar alkiyama a ce ga inuwa al'arshi can ka je ka zauna nan ne gurin zaman ka ranan nan da kishir wannan da wannan turmutsutsin ba zai hada da kai ba domin abu uku yana da sauki a duniya da ruwan sha da hanya da inuwa amma alkiyama suna da wahala sun fi komai tsada inuwa ta fi komai tsada ruwa daga na kausara sai ma an hamima shi ruwan kausara ruwa ne fari kalwan da ya fi nono fari zaƙinsa ya fi zuma sannan ƙasansa almiski ne sannan faɗinsa wata guda tsawonsa wata guda sannan koren da ake sha ko kofunan da ake sha sun kai yawan taurarin sama in mutum ya sha kofi ɗaya tak ba zai ƙara yin kishirwa har abada ba amma manzo Allah ne zai tsaya a bakin gurin ana yin list ana tura wanda za su sha duk wanda aka ce wannan bai bi ka ba wannan ya saba maka ya kangare maka sai annabi ce fasukan fasukan wannan ku cire shi kanku bari ya kai gurin ko ga mala'iku a tsaye wanda duk baya cikin list ba zai sha wannan ruwa ba kamar yadda wanda ba a cikin list ba zai shiga waccan inuwa ba yana nan a rana wani ya nutse a guminsa wani kuma guminsa ya tsaya masa iya gwargwadon laifinsa sannan mutumin da ya ambaci Allah ambacin Allah shi ake samun nutsuwa da kwanciyar hankali da shi idan mutum ya san girman Allah kuma yana kaunar Allah kuma yana tunanin akwai azaba yana tunanin akwai aljanna ba zai yarda su yi rigima da Allah ba ba zai yarda ya mai da Allah abokin rigimarsa ba ba zai yarda su faɗa da Allah ba don ya san duk abin da yake takama da shi ko na kuɗi ne ko na mulki ne ko na ilimi ne ko na mabiya ne zai kare kuma zai mutu kuma za a binne shi kuma Allah zai tashe shi kuma zai masa hisabi saboda haka waɗannan saƙonni daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna fata Allah ta'ala ya sa mu a cikin waɗanda za su rabauta da wannan inuwa ta al'arshi mun san al'arshi shine mafi girma daga cikin abin da muka shina mahalicin Allah domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka nannaɗe duniya ta sama duniya aka jefa ta sama ta ɗaya za ta dawo kamar ka jefa kwabo ne a cikin daji dan ka jefa kwabo a cikin daji me ka tarewa wannan dajin to haka sama take idan wato ka nannaɗe duniyan nan ka jefa ta a ciki haka sama ta ɗaya an ka jefa ta a ta biyu ta biyu a ta uku ta uku a ta hudu ta hudu a ta biyar ta biyar a ta shida ta shida a ta bakwai in ka ɗau ta bakwan ka jefa a kan kursiyu ba abin da kursiyu zai ji kamar an jefa sisi ne a daji haka nan ka ɗauki kursiyu shi kuma ka jefa shi akan al'arshi shi kuma al'arshi ba zai ji an tare masa komai ba kamar daji ka shiga ka ɗau sulai ko ƙwandala ka wulla ta daji wannan dajin me zai jin an walla masa ƙwandala to haka al'arshi zai jin an ɗora masa kursiyu to wannan gadan na izza ne da buwaya da nuna isa wato dan adam ba komai bane ba za ka gane dan adam ba kowa bane sai ka hau jirgin sama za ka ji ana sanarwa jirgin nan zai lulaka da ku zai lulaka da ku kafa dubu arba'in da uku to wallahi ka daina gano kowa a duniya idan ya fara tafiya ya kamar kafa dubu biyar za ka hango mutum kamar kiyashi kawai tafiya sama kawai zuwa kilomita wato zuwa mita da dubu biyar za ka hango mutum in ka hango shi kamar ciyashi su wanda yake sama yana ganin gidaje da suke darowa a idanka kamar ciyashi in kuma ka lula ka fita daga duniyar ita kanta duniyar gaba ɗaya sai ta dawo kamar wato kwallon ko ƙwayar masara wai wanne wannan da yake nuna isa saboda haka mu ji tsoron Allah bayan Allah mu koma ga Allah mu gyara alaƙar mu da Allah kada mu bari mutuwa ta zo mana muna rigima da Allah kada mu bari mutuwa ta zo mana muna saba wa Allah kada mu bari mutuwa ta zo mana ba mu tuba daga laifukan da muke ba ba mu gyara kurakuran mu ba ba fuskanci al'amarin lahiran mu ba akwai aiki jajajir a gaban mu na farko shine mutuwa mutuwan nan kala kala ce akwai mutuwa mai kyau akwai mutuwa mummuna sannan akwai tambaya a cikin kabari kabarin nan zai zo kala biyu a cikin kabarin nan akwai ni'ima a cikin kabarin nan akwai azaba bayan kabari akwai kuma tashi akwai tattaruwa akwai sikeli akwai mizani akwai siradi wanda kaifinsa ya fi reza sirantarsa ya fi gashi wani zai wuce kamar walƙiya wani zai wuce kamar wato an koro shi da gudu wani zai wuce yana tafiya wani zai wuce yana jan gindi wani kuma zai fada ciki sannan akwai wuta akwai aljanna waɗannan duk ba yi su ba suna nan tafe kuma wallahi ba ɗaya daga ciki da za a fasa domin Allah ya rantse ya ce Allahu la ilaha illa huwa la yajma annakum ila yawmil qiyamati la riba fihi Allah wanda ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya ce shi ya rantse sai ya tara mu gaba daya mazan mu da mata yaran mu da manya wa inda an ba in ba lahira ai zaman duniya nan ba zai dadi ba wani an ta cutar sa har ya mutu wani an ta zalunta sa har ya kare ya je kotu an cuce shi ya je gida an cuce shi wani an fi karfinsa to in ba lahira ina za a sake hukunci mafi yawan abubuwan da aka yi a duniya ba daidai ake yin su ba dole sai an je gaban Allah ya sake su duk abin da ba a yi shi yadda Allah ya saukar ba sai an taru a gaban Allah Allah ya sake hukunci akan wannan haka muna fata Allah ka raya mu da imani ka karɓi mu da imani ka sa mu gama da duniya lafiya Allah muna roƙonka rahmarka da afuwarka da jin kanka da alkhairinka da kake raba Allah ka sa muna da rabo Allah ka cika zukatanmu da imani ka cusa mana ƙaunarka da ganin girmanka ka sa mana kwaɗayin rahamarka da tsoron azabarka Allah ka cika zuciyarmu da san manzonka da girmama shi da masa ladabi da yi masa biyayya da ƙaunarsa da bin umarninsa da hannuwa da hannunsa Allah muna roƙonka ka shiryar da mu shirya madaidaiciya Allah ka yi mana albarka ka yi wa matanmu albarka ka yi wa 'ya'yanmu albarka ka yi wa gidajenmu albarka ka yi wa kasuwanninmu albarka ka yi wa masana'antunmu albarka ka yi wa rayuwarmu albarka Allah ka raba mu da bala'i ka raba mu da musifa ka raba mu da la'ana ka raba mu da mummunan ƙarshe Allah ka yi mana arziki duniya da lahira Allah ka raba mu da talauci ka raba mu da ciwo ka raba mu da annoba ka raba mu da musifa ka raba mu da tashin hankali ka raba mu da kashe-kashe da fitintunu da masifu da tashin hankali Allah muna roƙonka rahmarka da jin kanka da alkhairinka da kake raba bayinka Allah ka sa muna da rabo a ciki Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وقوموا لصلاتكم